أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على الإمام مجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجليل الأزهر ورضي اللهم تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد وإني بنكتاب أدوار wannan masallaci na madina da ta tsawa cikin salman ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau muna lissafa goma ko ga watan ramadan ranar litinin hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin suratul baqara har yanzu aya ta ɗari biyu da saba'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم أبن لكك كشف وكك كشف كتنس وكك تشير من نفقة نكشف كتيك تشيروا أو نظرتم وأبن لكك يباسن شنسا في القوري كنا من نظر لكتكم باسن شنسا wannan shi ke nuna bakance wani abu ne sananne a musulunci kamar yadda ya cikin hadisi man nazara an yuti Allah wal yutihu wa man nazara an yasi Allah fala ya'si wanda ya bakance cewa zai yi wani abu don bin Allah to ya cika wannan bakancan wanda ya a bakancan cewa zai yi wani abu don wato sabon Allah to kar ya saba ma Allah to Allah yake ya sani ya san abin da ka bayar sadaka na ganin dama ya san abin da alƙawari kai wa Allah za ka yi yana jiran ka cika shine yace aujabtumuhu ala anfusikum abin da ku wajabta wa kanku min fi'l birrin na aiki irin na bin Allah mislu salatin kaman sallah aw sadaqatin aw sadaqa aw sawmin wa azmi أو إبادة قوة إلى إبادة فإن الله لا يخفى عليه ذلك ألا والنباية قيامتا ويقبله ينا كربنسا ويجازي عليه ينا ساكا وأكنسا شين فإن الله يعلمه يحفظه يأتي يعلمه لي بيتي يعلمها با لأنه رده إلى الآخر ya mai da shi zuwa ga cewa wato kaman wani ne daban ya yi aiki min huma daga cikinsu kauli ta'ala wa man yaksir khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an eh Allah subhanahu wa ta'ala ce yarmi bihi bari'an yace bihi ma ba ko eh kaman nan kuma to nan kaman da ai tsammanin zai ce ya alamu huma ne ko ya alamu ha sai ce ya alamu hu na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce fa inna Allah Allah subhanahu wata'ala ya alamuhu ya san shi wa ma lizalimin min ansar wanda suka zalunci kansu suka ji suka alƙawari ko suka zalunci kansu da sabon Allah ba su da wani wanda zai taimake su ya tsayar da su daga azaban Allah nazar ya tafi kashi kamar biyu akwai nazar inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son sa dan ba a fitar da shi sai daga wurin mawuci wannan nazar din shine kamar misali kace ran da duk Allah ya hore mu na samu aikin gwamnati zan yanka rago sadaka domin Allah ko kuma ran da duk Allah ya sa kuɗi na da ya makalan nan nake ta roƙon Allah ya son nan bai fito ba ran da duk ya fito a ciki zan ɗauki kashi ɗaya bisa hamsin ko bisa arba'in ko bisa goma bayan sadaka to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ce in kai wannan ma Allah na jiran ka fita idan ya maka amma ba a cika sha'awan wannan irin nazar din ba don ba a fidda shi ba sai daga maro wato kai ba za ka yi wa Allah alherin haka kawai ba sai ka sharɗanta mana sai ya maka kaza to wannan nazar din ba a cika son ba amma nazar da ake magana wanda aka fi fifitawa a nan shine haka kawai ka ce kai ka yi alkawari wa Allah za ka yi kaza ba dan kana jiran ya maka wani abu ba na yi alkawari kullum zan yi wa Allah tasbihi kafa ɗari misali ko zan yi wa Allah salati kafa ɗari ko zan yi wa zan yi zan yi wa Allah salati kafa ɗari ko zan yi istighfari kaza ko zan yi nafila raka'a kaza to duk wannan to irin wannan shine ake magana to wannan Allah yana maraba da shi saboda ba wai kana jiran sai Allah ya maka wani abu kai bane kawai ka ɗauka wa kanka ne za ka yi to me yasa ake son a yi nazar kai abin da yasa ake son a yi nazar don Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa mutane kasala idan abu ne haka kawai kake yin ka ganin daman ka yau ka yi gobe ba ka yi ba in ka ga dama yau ka yi gobe ba ka yi ba to zai yi wuce ɗan ya zai rinjaye kai hana ka yi ba amma idan abu ne wanda ka san ka riga ka kulla wa Allah alƙawari za ka yi shi to za ka zamanto ba ka za ka zamanto kullum kana tunanin wannan nauyin da ka ɗora wa kanka na cewa za ka yi wa Allah kaza saboda haka shi wannan nazar ɗin ake son sa to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya san wannan alƙawarin wanda suka zalunci kansu da zalunci ko kafirci ko saƙon Allah ba su da mataimaka da su tsayar da su daga azaban Allah na'am in tubdu sadaqati fa imma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum والله بما تعملون خبير إن تبدو الصدقات إذا كن بينت صدقوكinku ka fitar a fili kuka bayar kowa ya gani to fa ni mai madalla da wannan sadaka Allah na so amma wannan an fi so a wajen abin da ya shafi zakka zakka an fi son a bayyanar da ita sadakan ta ɗauki kuma an fi son a ɓoye ta wa in tukufuha idan kuka ɓoye sadakan ku ba ku bayyana ba ba wanda ya gani wa tutu hal fuqara'a kuka ba da sadakan wa talatawa to fa huwa khairun lakum wannan shi yafi alheri ku ɓoye din shi yafi alheri akan ku bayyanar eh domin bayyanarwa shedan zai shiga ciki ko ta hanyar ya sa ku yi riya wani abu makamancin haka amma wanda ka ɓoye ba wanda ya gani ka bayar babu halin da shaidan zai shiga ciki wai kafiyar an kun min sayyi'atikum Allah zai gafarta muku wani abu da ku aikata daga zunuban ku sakamakon wannan aiki da kuka yi wallahu Allah kabirun masani ne har abin da yake koye na mata amaluna abin da kuke aikatawa wato an so mutum in zai ba da sadaka ya ɓoye ta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin sadakan da take daga cikin wanda Allah yake musu inuwa a ƙarƙashin al'arki yau la zilla illa zillu randa babu wani inuwa sai inuwarsa akwai rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu fa yakmaluhu ma tunfiqu yaminu mutumin da ya yi sadaka da wata sadaka ya ɓoye sadakan har ma hannun hagunsa ba ta san ma ne hannun damansa ta bayar ba to wannan shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ce zai musu inuwa ranar da babu wani inuwa sai inuwa al'adu me yasa saboda wannan sadaka ce wanda aka yi ta don Allah ba a san ba amma bari wani ma ya san me aka yi ba an gane shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to in kuka koye ko kuka ba wa talakawa to wannan shi ya fi soyuwa kamar yanda ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amru bin al-as ne ya zama salih da rajul salih madalla da dukiya ta gari ga mutumi na gari saboda yanda yake irin wannan kyauta din na'am ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم malamai sun yi magana akan wancan in tukkuha wa tutu hal fuqara'a huwa khairul lakum to kawo akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatul sirri tudfi'u ghadab rabb sadaqan da ake yi a asirce tana tana buce fushin ubangiji tana buce buce fushin Allah subhanahu wata'ala wato Allah yakan yakan kamar misali Allah da za a ce yayi kusan fushi da mutum zai yafe masa wannan fushin wa tudfi'ul khati'a tana kuma shafe kuskuren da kai kama yudfi'ul ma'u mara kama yanda ruwa yake kashe wuta wa dadfa'u sab'ina baban min al-bala tana kuma toshe kofofi saba'in na bala'in da zai dushe ka sadakan koye sadaka da yanda makafi da kutare suke faɗa ɗin nan maganin musifa sadaka maganin bala'i sadaka to haka ne sadaka yana maganin musifa sadaka yana maganin bala'i komi kafin sadaka idan kai Allah zai magance maka musifa da ita Allah zai magance maka bala'i da ita da ko faɗin maza Allah sana kamar hadisin da na kawo cewa mutum bakwai Allah zai musu inuwa ran da babu inuwa sai inuwarsa hakanan nafil fili kuma ana son ɓoye kamar yadda ake son ɓoye sai daga ake son ɓoye nafil fili domin daskata nisanta mutum da riya na'am to amma wasu malamai suka ce kamar yadda muka faɗa wanda ake cewa in tuddu sadaqat fa ni'im ma hiya suka ce abinda ake nufi kamar yadda abi ja'far ya ruwaito yace abinda ake nufi az-zakatul mafruḍa zakka wadda aka farlanta ita ana son ka bayyanar da ita me yasa ake son ka bayyanar da zakkan da aka farlanta saboda a ciki lada kuma kai za ka samu a maimakon ka koyi sai ka samu lada saboda wani bai da niyan ba da zakka sai ka fitar da na fitar da zakka na dubu ɗari kaza ga shi nan fi sabilillahi a raba wa jama'a to sai ya ji a ranka wani ya kamata da ni ban fitar da na ba zai fitar da na ya ce ma ya rabu haka ji wani ma fitar da na wani dalilin haka ne zai sa ya fitar wani kuma ma so an ce alhaji wani ya fitar da zakkansa dubu ɗari kaza sai ga ana haka to duk wani alhaji da ya shi ba zai ga to ashe ana kallon sa to yaya dai mu ba mu ji na alhaji wani to in an ce za a bari zakka ta zama wani abu ne na sirri to da yawa ba za su yi to saboda haka ita dama ba wani riya ita ma malamai sun ce ba wani riya dan ka ba da ita fili dama abu ne da aka wajabta maka wani riya za ka yi da abin da yake wajibi ne a kanka saboda haka ita ba da ita a fili ya ji ce Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma wa in tubfuha kuma suka ce wannan sadaqati tsawo ne shine kamar yadda Abdullah bin Abbas ya ce Allah ya sanya sadaqatu tatawwu fi sirri sadakan da kai na ganin dama ba na wajibi ba kai a asirce tafdulu alaniyataha ta fi sadakan da kai a bayyane bi sab'ina bi ifan ni ce sab'in kaga wannan ai akwai akwai ya kamata mutum ya yi tunanin wannan cewa in ɗauki naira ɗari in bayar sadaka ko naira dubu in bayar sadaka a bani lada dubu goma ko a fili kenan da na bayar sai na ɗauka sai na kai maka gida ba wanda ya sani na aika maka gida ko na bi ka bayan tashi sai na ce malam da ke Allah in yi amfani da shi sadakan ɓoye kenan sai aka ce za a bani dubu saba'in dubu goma kake so ko dubu saba'in to kaga to ashe sadakan koyon nan ita tafi saboda abubuwa da yawa da ba ta tare da su shedan baya samun mashiga a cikin ta gaba daya wa sadaqatul fariidati sadaqa da kai na farilla zakka kenan wannan duk ruwayan ibnu abbas ne sadaqar da kai ta farilla tabdul alaniyatuha sirraha bi 25 dhifa bayyananta yafi koyanta da ninkin lada 25 kaga ita na farilla ka bayar a fili ya ci ka bayar a boye ninkin da za a baka za a baka ninkin ladan da za a ba mu wanda yayi a boye sau 25 to kaga saboda haka sadakan zakka ya fi muhimmanci ka fito fili ka ce ga zakka kar ma ka aika mutum ga shi wannan sadaka ne ga zakka ne don mutum ai mutane sun ana zakkan amma kace sadaka ne ba za mu bambance ba ka zo ka zo ka ce ga sadaka malam Abdullahi ga sadakan dubu ɗari kaga shi zai ɗauka kawai wani abu ne dai kawai da kai na shafe zanubanka ko wani abu amma ka ce ga zakka dubu ɗari to malam Abdullahi sai alhaji wani ya cire zakka zai faɗa wa ya cire zakka dan ni ma ya bani kaga sai an ce alhaji wani ko na zakka ni ma na ni ma na ina bani zakka ya tafi duk shekara yakan bani zakka ko kai to ka san cewa kowa ya san cewa zakka ne mutum ya bayar ba sadaka ba ne an bambanta tsakanin zakka da sadaka yana da muhimmanci har wajen faɗa ka faɗa cewa zakka ne ka faɗa cewa zakka ne kar ka koye nan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-musirru sai kuma suka kawo wata fa'ida ita ma al-musirru bil qur'ani kal musirri bis sadaqati mai boye karatun qur'ani kaman mai boye sadaqa ne والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة mai bayyanar da alqur'ani kamar mai bayyanar da sadaka ne nan ma me ake nuna a kenan kar ka zo cikin jama'a ka bude alqur'ani horarararararara ana jin ka ba gwanin ta kake ne kai abinka a asirce amma ba a ce kar ka fito masallaci ko ka fito jama'a kai ba amma kai abinka hankali in cikin jama'a idan ka je cikin taki kuma bude gurin ka kai ka karatun ka kowa kowa da kowa yana ji saboda me shi ma abin da ke dan zuciya lokacin da kake gwanawa din nan kana karantawa ne to sai dan zuciya sai kama na gwani ai ba wanda yi ka kaga shi dan gidan rubuce kenan amma lokacin da kake a daki ka san ba ma wanda da mu kake kawai kana yin abun ka ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mai koyi karatun qur'ani kamar wanda ya koyi sadaka ne to anan me ake nufi kar kai karatun qur'ani a fili a'a karatun qur'ani da kai a fili kowane harafi na da goma idan mun kwatanta da wannan hadisi karatun qur'ani da kai a koyi fa kowane harafi na da saba'in an gane na'am
للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يفعلون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم نعم أتم من تاب مشى ويكفر عنكم من سيئاتكم ومن فدا أو ليس عليك هداهم شريرك shiriyarsu ba a kanka bane ya rasulullah walakin Allah sai dai Allah ya haji shi yake shiryar da man ya sha'u wanda ya so an ruwaito hadisi cewa Sa'id bin Jubair ya ruwaito cewa musulmi sun kasance suna sadaka wa talakawan musulmi da talakawan kafiran amana su bada suna bada sadakan wa musulmi da kafiran amana gaba daya lokacin da musulmi talakawansu suka yi yawa to shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum kada ku ba da sadaka sai ga masu addini ku kawai sai ga musulmi talakawan musulmi kar ku ba wa talakawan halin kitabi wanda aka yi zaman amana da su fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayan ta sauka laisa alayka hudahum cewa shiriyar su ba akan ka ba yake ya rasu ba kai za ka shiryar da su ba walakin Allah sai dai Allah ya hadisi yake shiryar da man ya sha'u wanda ya so wa ma tunfiqu abinda kuka ciyar min khairin na alkhairi fa li anfusikum kun yi dan ladan kanku ne ba wai dan su ba ai ba dan su ahli kitabi kai ba dan kanku kai wa ma tunfiquna ai ba ku ciyar da dukiyanku illa figa a wajhillah sai dan neman yardan Allah kuke wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar na alkhairi sawa'un kun ba wa musulmi ne ko wanda ba musulmi ba daga cikin kafiran amana ahli kitabi yuwaffa ilaikum za a cika muku ladan ku daidai ba za a bambanta na wanda ka ba musulmi da wanda baka ba musulmi ba wa antum la tuzlamuna ku ba za a zalunce ku ba wannan yake kore abubuwa da yawa na mu'amala da muka dauka wanda ba ta kira zuwa ga musulunci sai dai ma nisanta mutane daga musulunci kawai yanzu an dauka kawai inda duk kake zaune da makwabcinka kirista shikenan abin da yake tsakaninka da shi daura fuska mugun magana arna menene menene wani alheri duka taimako ba za ka yi masa ba ba ruwanka da shi ba ka neman wani taimako a gunsa baya neman wani taimako a gunka in ka yi bikinka na sallah ka ce kar a ba su abincinka kar su yi mai ta wasu ka ɗauko wannan kamar sun ɗauka suna addini ne ba kuma addini suke shirme suke to ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ma idan talauci yayi yawa kar a ba ahli kitabi a ba musulmi saboda su suka ce yawan talakawa Allah ya ce ba daga gare ka bane to amma nan ne zamu fahimta me ya kamata mu fahimta nan ana maganan sadaka kawai zakka kan ba ba zakka ba ka dauki zakka ka ba wanda ba musulmi zakka wa musulmi ake bayar sadakan kafara na wani abu da kai wa musulmi ake bayar amma sadaka haka kyauta haka wannan ba a kayyade cewa sai musulmi sai wanda ba musulmi har misali akwai matar ta musulunta saboda na gidan mu duk lokacin da yayi lafiya sai ya bata rama ana ganin ana babban malami kamar sai to me sai makwabciya ta ce tana da haƙƙi sai ba ta rama in an kawo wani sadakan abincin ne ne ne ba ya ba ta in ya kawo wani abin ne ba ta sai sai ɗanta ya zo ya gudu ya bar ta sai ana sa mata abinci makwabta duk ana taimakonta da abinci da ƴaƴanta suka girma duk ƴaƴan sai suka musulunta ita ma ita musulunta me ya kawo wannan kyakkyawan mu'amala saboda haka wa'azi yana bukata ta fuskoki da yawa a kiran mutane zuwa ga addini ta hanyar kyakkyawan mu'amala ana kiran mutane zuwa ga addini amma ka samu mutum watakila kai in baka mai da hankali ba ma addinin naka gaba ɗaya kai ma garma garma kake yanzu amma kana kuma daɗa koran wani ma kake kana koransa ma kar yayi addini ne an gane saboda haka ba ba a ce kar a bawa hali haka kuma su ba a ce kar ka ci abincin su ba duk wannan surutun da ake babu babu shi a addini fada ne ma da ayan qur'ani ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum to kafi Allah ne Allah ne yake kafircin baya da kyau ya faɗi munin kafirci ya faɗi munin abubuwan da masu da kafirai suke amma sai ce idan dai mutumin nan kirista ne ko bai hude ne da amin da zai na utul kitaba hillul lakum abincin wanda suke a halin kitabi halal ne gare su wa da'amukum hillul lahum kuma abincin ku halal ne gare su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga angon Yahudawa lokaci sai ana ba su abinci suna kyama sai suka ce manzon Allah mu fa akan ba mu abincin ahli ahalin tabirin sukan ba mu abinci amma sai mu rinka kyankyanin cewa ba mu sani ba ko sun ambaci Allah lokacin da suka yanka dabbobi su kaga ma fa wajen fafo ba sun namu suke saya ba na kasuwa ba irin namu wannan masu zuwa kasuwan mu bane suna yanka kayan su ne a unguwan ko suna ambatan Allah lokacin da suka yanka ko ba su ambatan Allah lokacin da suka yanka yake kyama yake ku fa ambaci Allah kun ba ku yace ku ku ambaci Allah kun ba ku kuma wanda yahudiya ta yanka akuya ta dauko cinyar ashe ma sharri ne ta kullo ta kawo wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah da wasu daga cikin sahabban sa suka ci manzon Allah ya ci bai ce mata wannan akuya ta yaya kake yi kika kika samu nama waye yanka miki me kika faɗa lokacin da zaki sai sun zo to saboda haka wani abu da muke kambamawa muke hurawa ba shine addinin ba ba kuma shine zai sa wayannan mutanen su gane gaskiya ba to haka nan Allah subhanahu wataala yake na'am wa ma tunfiqu wa ma tunfiquna ba dan ko muku tsira ba illa tiga wajhillah sai dan neman yardan Allah ma tunfiqu min khairin fa ilakum wa antum la tuzamun lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah sadaqa ta ta cancanta ne ga talakawan musulmi wanda aka tsare su a wajen yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah su ma sun cancanci a ba su sadaka la yasdiquna darban fil ardi ba su da ikon su fita su je kasuwanci su nemi abin da za su rayu da shi a cikin ƙasa suna tsare kamar irin garuruwan da akan hana musulmi su sarrafi to wayanda suke da hali cikin makwabtan su rinka su rinka taimaka musu ya tibuhumul jahilu wanda yake bai da bai da sani shine jahilu sai ya gan su aganiya a kaman mawadata ne mina ta'affufu saboda sun kame ba sa roƙo ta'arifuhum amma sai zaka gane su cewa talakawa ne bisimahum ta irin alamar rayuwarsu wani wato har ma wannan ya wuce maganan waɗanda aka tsare su a wurin yaki duk mutumin da yake akwai da yawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce miskini akwai hadisin da manzo ya ce miskini ba shine allazi tarudduhu luqma wal luqmatan miskini wanda in je bara yau a baki loma ɗaya nan a baki loma biyu ba shine miskini a'a miskini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda yake da bukata da zai dauki nauyin iyalansa da shi amma shi ya kasa ga mu kowa wannan su ne miskinai na hakika to su ne ake magana ana da yawa mutane talakawa ne ba su da ba za su iya buɗe baki su ce a taimaka musu amma akwai alamomi wanda har mutane da yawa za su iya wannan nan fa yana cikin wahala kowa ne yana cikin matsala to irin wannan su ne ya kamata ka rinka ɗaukar sadaka ko me ka bi su a boye a gida ka kai musu a zo a ce maka gidan wani nan wallahi wata ran kukan wuni kwana biyu ɗora girki sai ka yi kami sai ka auno shinkafa ka aika musu misali ba tare da sun zo sun koka maka ka ɗauka ji yadda su za su je a ranta ya za su je a ranta to irin wa'annan su ne suke bukatan a taimaka musu na'am tarihun kana gane su da simahun ta irin alamomin su la yasaluna nasa ba su roƙon mutane ilhafan akan naciya ba su bin mutane kullum suna bara a ba mu saboda annabi akan naciya ba ba dabi'a su kenan ba an gane wa ma tunfiqu min khairin sai aka sake dai dawo da wannan aya dai abinda kuka ciyar na alkhairi fa inna allaha kusan fashi allah alimun masani ne bihi da wannan abin da kuka ciyar Allah yana gani ya sani nan الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم عجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون نعم الذين نعم الذين ينفقون اموالهم waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billaili da daddare wannan hari da rana me yake nuna wannan cewa lokacin infaki ba infaki baya da lokaci ba a cewa sai lokacin kaza ne za a bayar da abu fi sabilillah ba wannan lokaci ko da dare kai ko da rana kai duk daidai ne sirran to a mai yiwa wani ya ji irin falalan da ake ta faɗa game da ɓoye irfaƙi ɗin sai ya zo ya ga to cewa aiki abin da ya a baya na bayyana duka ma ya tafi a banza ko kuma yana gani ya rasa yadda zai ya rinka ɓoyewa wani ba yadda zai ya ɓoye sai ya bayyana to shi kenan shi yanzu babu shi kenan an a musulunci ya sallame shi baya da lada to sai Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana ba haka bane wato abin da ake nufi a dai faɗaitar da ɓoye wannan amma wanda suka ciyar ko sirran ko a ɓoyen ne wa alaniyatan ko a bayyanan ne in dai suka yi domin neman yardan Allah falahum ajruhum suna da ladan su sa a ba su lada inda rabbihim yana nan an tanada musu wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su a lahira na tauye musu ladan ba kuma za su yi bakin cikin abin da suka bayar cewa ba su gan shi ba Allah subhanahu wata'ala zai cika musu ladan su za su ga abin da suka bayar a fili Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu sakamakon su to yanzu misali ya za ka yi ka koyi sadaka wa mai bara haka ba zai koyi ba to da haka akwai wasu sadakoki na fili ba za su koyi ba mai bara ba zai koyi ba wani ya zace maka Allah gafarta ko kuma alhaji ko wane ne wallahi gigan su da ba na da shi ko da na zuwa masallaci kaza kaza to ka ba da dole ka ka gina za ka ka dauko kamar shi wannan zai koyo ne ai ba zai koyo ba to irin wayannan duka dole suna nan amma abin da ake nufi kawai ana taimakon ka ne kai karka irin kokarin bayarwa a fili din dan karfe dan ya samu shiga a jikinka na'am الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن, ومن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وعمله إلى الله ومن آل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولوكتن دا الله سبحانه وتعالى yayi umarni da infaki fi sabilillahi daga kuma tayyibati ma kasabtum yace abinda zaka bayar dinan ka bayar daga abinda yake halal kamar yadda muka faɗa jiya cewa halal ake nufi da ɗanyi ɗanyi bashi ma ka sabbu da kuma fuska ta biyu banda halal ɗin kuma abin da kai ma kake so a baka kar ka bayar da abin da yake kai ma ka raina shi baka son sai kuma ya kwaɗaitar bisa yin sadaka ciyarwa fi sabilillahi to bayan an yi haka ga maganar ciyarwa daga ɗanyi bashi ma ka sabbu ga maganar infaki fi sabilillahi sirran wa alaniyatan lailan wa naharan to sai kuma aka faɗo kan wasu su ba sa infaqin ma kuma amma kuma sun unzura wa talaka sun unzura wa mara ciki eh lokacin da aka kwadaita da mu'minin su rinka bayarwa saboda Allah su taimaka wa mara ciki to sai aka zo ga wani kuma shi mara ciki ne shi mara ciki ne amma shi bai je bara sai ya zo ya ce ka bashi bashi shi bashi ma ya ce ka bashi to kuma sai ka ce wai a cikin bashin ma sai ya yago wani abu kuma ya ƙara masa to sai Allah ya jiran ma wannan ɗabi'a wadda take mummuni ita ce ɗabi'ar riba wanda kasabi ne wanda yake mummuna ta fuska wanda yake abin kyama wanda tsotsa jinin bayan Allah ne talakawa rashin kyautatawa ne rashin tausayi ne bayan mutum ga talauci kuma ka ƙara ɗora masa wani abu ya sake biyan ka ladan wannan bashi da ka bashi shine Allah subhanahu wataala ya ce allazina yakuluna riba masu cin riba a lahira la yaqumuna ba za su iya tafiya a tsaye ba za su zan su a filin kiyama ba za su iya tafiya a tsaye ba shine ma'anan ba su tashi ba su iya miƙewa a tsaye su tafiya yadda normal mutum yake tafiya illa kama ya qumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mas in ka gansu za ka gansu irin tafiyar su irin tafiyar wanda shaytan yake masa farfadiya yake kada shi saboda ya shafe shi da hauka a filin kiyama za su zama layin su daban ne ana ganin su suna tashi suna faduwa suna faduwa nan su tashi nan su fadi ba su iya tafiya ba su iya tsayawa a tsaye a gan su a tsaye ba ko kuma su yi tafiya madaidaiciya ba wato yadda ka san me me hauka na farfadiya haka za ka ga masu cin riba wannan fa farko kenan ba wai shikenan azabar ta kare ba to zar ta su da za a yi a filin kiyama kenan kowa ya zo su a ce zuwa ya wai da maciya riba ne ga sunan suna ta dungure su tashi su faɗi su tashi faɗi ana kallon su me yasa Allah ya musu wannan wulaƙanci aka ce wannan an yi ne don a keta mutuncin su a kunyata su zalika haka ya same su ne bi annahum dan su qalu sun ce innamal bai'u mislu riba eh ai ciniki da riba duk ɗaya ne yahuda ne suka fara kawo wannan suka ce ai kasuwanci da ce da riba me bambanci riba ne kuɗi na na baya aka ba ni riba sai ma da kaje sai ka a maimakon ka bada kuɗin sai ka siyo wani abu sai ka bayar sai aka ƙara maka suka ce ai duka ɗaya ne to kaga wannan philosophy din kenan sharrin sharrin bankas kenan bankas ne suka farko da ma yahudu su suka fara kafa banki to sharrin bankas ne wannan su ce maka ai da da da profit da abin da za a samu na na na ƙari na kuɗin kuɗin riba all the same ba wani bambanci to Allah ya ce wannan kuma ƙari ne akan laifi gashi ya ci riban gashi ya kuma hallaka riban har ma yana nema mata mafita don da yawa yanzu za ka samu musulmi kuma suna da wannan musamman ma'aikatan banki ya zo ya kodaitar da kai ya ce maka kaza kaza kaza kaza duk kuma a ciki kuma sai ya kawo maka wannan to Allah ya ce naji wa halallahu al-bai'a wa harama riba aje ka je riba ne wannan riba ne wannan riba ne to ni na ce cinikin halal ne riban haram ne in gani ko kamar ka ce a to me yasa ka hana cin naman alade gashi yayi kama da akuya kuma duk ɗaya ne mai ma kaza kaza to Allah ce na ji da mai da kife da komai amma dai wannan din na hana wannan na ce ai bari in gani waye na Allah waye ba na Allah ba na ce wannan haramun ne wannan kuma na ce halal ne halallahu bai'a wa harrama riba Allah ya halatta cini da zai da sayarwa ya kuma haramta riba ba shi kenan ba za mu tantance imani ko sai Allah ya ce to tunda na faɗa muku haka ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى falahu ma salak muna za mu yi wasu sun fara tashi hankalin su ya tashi mu da ba mu san musulunci ba muna jahiliya ne mun babba da riba an babba mu ni kudi na ma mafi yawanci ta hanyar riba na samu ai dai kaza kaza kaza to yanzu ya zamu yi da kanmu mu kan mun mun halaka kenan mun lalace Allah ya ce a'a wanda wa'azi ya zo masa daga ran da ya ji wa'azi kanta ha sai ya daga hannunsa tak yake da shi da riba har abada falahu ma salaka duriban da ya samu ta hanyar riba a baya wannan an yi an bar masa an bar masa wa amruhu ila Allah Allah yana wani abu yakan sa wani tarko saboda karka take mai yiwa an ce shi kenan abin da ya wuce ya wuce ya shigo kaza kaza da sai to kai dai kai ka tsatsan ba fa kawai an sake ka gaba ɗaya bane ka bari sai Allah ya je in ya ga dama in ya ga dama yu azibu in ya ga dama ya afu shi yasa Allah ya sai wa matan annabi ma haka ai yi musu wa'azi man yati min kulli fahishatan mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu bi idhayn haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce can sai ya ce da yayi bayani kuma wadda ta yi dan Allah ta kyautata zamanta da manzon Allah ta fa inna Allah yace a addala kunna ba dan dan a addala kunna sai mata shi kenan Allah ya addala da ajran a cikin ta a addalil muhsanati min kunna me yasa na targiban fil ihsan ita da su dai a cigaba da yin manzon Allah a lallabe shi a rungumi a yi ta masa da shi ma ana kyautata masa dan kar a ce shi kenan a addala kunna a cikin shi kenan duk sun riga sun samu rukusa ko sun samu kyauta ta aka inda mu sana ta ne kun gonga bace to nan sai aka ce to wanda dai ya bari to abin da ya wuce an bar masa kuma al'amarin sa a barke ga Allah wa man ada amma wanda ya komo bayan ya ji hanin ya sake bada riba ko ya ci riba fa ulaika ashabun nari wa'annan su ne yan wuta hum su khaliduna masu dawama ne fiha a cikin ta to malaman sun yi magana a kan nan a nan ɗin ma to ka ba da riba ba shi da riba sai ka ji an hana to ya za ka haka ce da karɓi uwar kuɗinka in kuwa ka karɓi wannan riban to ka zama man ada ka zama man ada wanda ya riga karkace ai tunda an ce shi kenan man ja'a mawqibatun min rabbihi fantaha falahu ma talafat wa yau an zo an gaya mun daga yau ban sake ba da kudin riba ba ban sake ba da baki da ruwa ba amma na riga na bayar ai an ce kun falahu ma talafa to yanzu duk wanda na baki ta zai dawo mun har da riban tun da dama ma talafa ne to ba haka ba aka ta ba ma talafa ne wannan yana nan har yanzu shi ne sunansa riba kar ka karba shi ne irka haɗin da hadda wanda ka bayar ɗin yanzu ba a kawo kuɗin riban ba shi ma karka karba na
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عصيم yamhaqu Allahu riba Allah yana shafe albarkan riba wa yurbi sadaqat yana yin yana albarkantar da sadaqa me yin sadaqa sai kaga zuciyarsa tana ta karuwa kuma ikon Allah wato gashi ayoyi muna gani a fili amma ba a ganewa mutane da yawa nawa ne suka karya cikin yan kasuwa saboda sun ci bashin banki nawa ne suka ci gaba arzikin su ya karu saboda mutane wanda an san su da alheri an san su da sadaka an san su da kyautatawa nawa ne to Allah subhanahu wataala ya ce kaman yana wani abu ne sai ya ɗaya da albarkar da yake cikin wannan masu ta'amulin ribar nan sai ya zuba wace sai ya zuba shi a cikin masu yin alheri da sadaka sai na su ya bukata na wa'annan sai su karye saboda haka har karyewar tattalin arzikin duniya duk an danganta shi da maganar riba ne Na'am, Allah subhanahu wata'ala ya ce, Yamhaƙullahu riba, Allah yana shafe albarkan dukiyar da aka yi hulɗar riba da ita, wayar bi sadaka ya kuma yi albarka wa ita wa wasu sadakoki, ya bunƙasa su, ya bunƙasa sadakoki. Wallahu Allah la yuhibbu yana ƙyaman shine la yuhibbu. yana kyaman kulla kafarin duk wani mai yawan kafirci mai yawan mai yawan mai yawan wato sabawa wa wanda ya maka ni'ima me aka sa riba ake magana to ana magana riba ai riba ana magana musulmi su daina ne amma sai aka ce mai yawan kafirci to yaya musulmi kuma aka hada shi da kafirci eh kafirci ne saboda kai din nan Allah subhanahu wataala ya dauki dukiya ya baka ya maka ni'ima a maimakon kai godiya wa wannan ni'ima da Allah ya baka ka nuna wa Allah ka gode wannan ni'ima sai ka mayar da ni'iman kuma saba wa Allah baddalu ni'imatallahi kufran mun juya ni'imar Allah ta dawo ta zama butulci kai da Allah ma arziki dan almakan ku gode wa Allah da wannan arziki da ya maka ka nemi yardan Allah da arzikin sai kuma ka zamanto azzalimi kana takura wa inda Allah subhanahu wataala bai ba su sai Allah yake kafari me yasa ita wanke kafarin da sigan fa'alin ne yawan yi kasirul kufuri saboda yau ka karba gobe ka bayar ka karba jibi kullum kana cikin kufuru ne asimin mai yawan sabo na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وذاك أوكو تلك وإن ذاك مجنى إن الذين آمنوا وإن سكي إيماني imani kadai baya wadatarwa wa amilus salihat suka bi imanin su da amalan salih aiki na gari shi yake rasa imani sannan suka biyo da harillu aqamus salata kaga farilla ne wa atawuz zakata suka bada zakka to sannan kuma suka yi duk abin da ya kamata falahum ajruhum inda rabbihim wayannan Allah zai ba su ladan su da ya tanada musu ladan su nan wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su a lahira wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba suka je lahira za su yi farin ciki saboda abubuwan da za su gani na sakamakon ayyukan su na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا كون لو كي إيماني باين أن ينركو أن يغرغي سي أكا داو جن هنكلي ya ku wanda kuka yi imani kun ce fa kun yi imani kun yarda da Allah kenan kun yarda da hukuncin hukuncin Allah kenan kun yarda da shari'o'in da Allah ya muku kenan kun yarda Allah ne mai ba ku kenan ko to taqullah ku kiyaye saba ma Allah wazaru ma baqiya min riba ku bar duk wani riba nan gaba shine ma baqiya duk wani riba nan gaba ku bari duk abin da ake cewa riba nan gaba kar ku sake aikatawa in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mini yanzu da yawa mutane suna ta riba ba sani ba a kai maka ka ci bashi na hanset baka da kuɗi tura sai ka ga an turo ma naira casa'in a maimakon naira ɗari kaga nawa ne wannan na ne ka bayar naira goma kaga na riba ne ko ka ji an ce in ka sayo wanda ya shiga kaza in an yi wannan wanda ya shigo kaza wanda ya shigo kaza kowa ya shigo ana ta turawa ana ta tura wannan test din to ka tura ka kaza zaka samu kaza to sau kazan nan ana ta tura wani kuɗin ka ne ana ta tura wannan kuɗin da kake samu ta hanyar wannan da wannan aikawa da test din da kai an ta tura wani kuɗi ne to sai a tara miliyoyin kuɗi sai a zo sai a ware sai a ba mu wasu wani abu kyauta wataƙila percentage ne cikin abin da jama'a a yawa suka kashe kuma suna ganin abin baya da yawa to ka ga riba duk wannan harkoki da kuke gani harkokin yahudawa na riba ya shiga indirectly mutane ba su san riba suke ba to duk irin wayannan Allah na mana gargaɗi mu nisance su in kuntum mu'minina amma fa ba za su yi haka ba sai in imanin naku na gaskiya ne in kaga mutum an yi an ya bari ya ki bari to dama ya wa kansa sai da dama ba mumini bane ya faɗa ne da baki alqalu alladhina qalu amanna ne bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum sun faɗa ne da baki sun yi imani amma zuciyar tana nan a kafirci na'am فإن لم تفعلوا فاعزنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا إن بكو أيكة هكبا بكو دين ربابا فأذنوا كشريا بحرب ياكنا نن الله دقى الله ورسوله دمان زنسا ينا زوا زي زوا يسانيكو fa in tubtum in kuka tuba falakum ru'usu amwalikum dukiyoyinku iya uwar kuɗin naka ne a baka iya uwar kuɗin ka sarka karbi sauran riba la tuzlimu la tuzlimuna kar ku zalunci kowa la tuzlimuna kar a zalunce ku insha Allah wannan aya dan mu zo mu sake tashi akan ta saboda bayanai muhimmai da suke karkashin ta barakallahu alazim